إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatun. Barkanmu da dawowa a darasi na biyu a cikin wannan karatun wannan littafin na manzumatu a usulul fiqi wa qawaidi na al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Idan ba manta ba za mu tashi kaifiyatu tawjihi al-hukm ash-shar'i yanda ake fuskantar da hukunci na shari'a malam ya ce wa kullu ma ruttiba fihi al-fadlu min ghairi amrin fahu min ghairi amrin fahuwa nadbun yajidu wa kullu fi'lin lin-nabiyyi jurrida an amrihi fa ghairu wajibin bada wa in yakun mubayyinan li-amri فالحكم فيه حكم ذاك الأمر وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم وادفع خفيف الضررين بالأخف وخذ بعالي, وخذ بعالي الفاضلين لا تخف إن يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع ما لن يجي وكل ما رتب فيه الفضل min ghairi amrin fahuwa nadbun yajlu dukkanin abunda a ruttiba fihi al-fadl aka nuna wata falala ta abun min ghairi amrin ba tare da an yi umarni da ai wannan abun ba fahuwa nadbun yajlu to wannan yana nuna abun mustahabbi ne a yi sa duk abin da aka kwadaitar a yi amma ba tare da an yi umarni da a yi sa ba to kai tsaye mustahabbi ne akwai misalai a alkur'ani akwai misalai a hadisi wajiban misali aka gai falalar wani abu ba tare da kuma an ce a yi ba a hadisi ya yi yawa a hadisi ya yi yawa manzo Allah ce salatul awwabina hina tarmadul fasal fisal ana gane da ku sallar walha ta al-awwabina ce mutanen kirki to kun ga anan manzo Allah bai ce aimi ba bai ce ayi sallar ba amma dai ya ga mi ya ga falalarta to wannan hadisin kawai yana nuna salatul duha mece ce mustahabbi ce ana gane da ku wa kullu fi'lin lin-nabiyyi jurrida an amrihi fa ghayru wajibin bada dukkanin aikin annabi jurrida an amrihi wanda ba a yi umarni a ciki ba fa ghayru wajibin bada to wannan abin zai zo a matsayin ba wajibi ba ma'ana duk aikin da manzon Allah yayi in dai ba yayi umarni da ayi yanda yayi shi bane ba yayi umarni da ayi abun bane to ba mi bane ba wajibi bane wa in yakun mubayyinan li amri fal hukmu fihi hukmu zakal amri yace idan ya kasance bayan yayi abun sai ya bayyana al'amarin to fal hukmu fihi hukma zakal amri to hukuncin abun hukuncin umurnin nan hukuncin magana nan da yayi za ku gane ka'idar hiya da aka ga ita a nasar shine malamai suke cewa af'alun nabi sallallahu alaihi wa sallama tufidu nadaba illa idza qataranat bi amrin qawli fatufidu ma afada alqawl af'alu an-nabiy tufidu an-nadaba illa idza qataranat bi amrin qawli fatufidu ma afada alqawl ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye suna nuna mustahabbi ne sai in bayan yayi aikin sai yayi magana to magana da yayi bayan aiki ita za ta hukunta hukuncin aikin imma in yayi ce ayi sai kasance dole ba san ko ana gane da kyau ba kenan dai asali ayyukan manzon Allah mustahabbi ne ba dole ba ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suna kasa su gida uku jumlatan amma tafsiliyan kusan shidda suke raba su shine akwai al-af'alul jibilliya akwai al-af'alu al-muwafaqa sannan kuma akwai al-af'alu at-ta'abbudiyya ayyukan manzon Allah na farko sune al-af'alul jibilliya ayyuka na dabi'a ana gane da kyau ko idan aka ce ayyuka na dabi'a kamar kwana ana gane da kyau kamar cin abinci kamar sanya tufafi dukkanin shi wannan suna daga cikin al'afalu ba sanya tufafi ba abin ga yake da suna irin su yanayin magana dukkanin su wannan al'afalul jibiliya ne ma'ana a ɗabi'ance ɗabi'ar mutum yana yi to kowa wannan zaka ga yana ɗabi'arsa a washin yi yanayin magana akwai wanda in yana magana zaka ga sautin shi yana ɗaguwa akwai wanda in yana magana da kyar ma kake ji abin da yake faɗi to wannan ɗabi'a kenan haka kuma kwana akwai wanda in yana kwana yana saraga akwai wanda yana kwana baya saraga akwai wanda yana kwana ma idanun shi bude kuma kwana yake yi ya ake ce ma kwanan zomo ko wannan shi ne kenan to to duk wannan jibiliya kenan to su kuma al'af'alul muwafaqa shine ma'anan ayyuka wanda manzon Allah yake yi wanda yana yin su daidai da al'adar wajen su ne misali yanayin sa tufafi manzon Allah yana sa zane mu yanayin sa tufafin mu ana ana sa zane ba a sa zane ko to kun ga shi yasa mu in muka sa zane in kace zaka sa zane dan manzo Allah ya sa zane to ba sunna kai ba shi yasa ka'ida suke cewa al af'alul af'alul muwafaqa fi muwafaqatiha ma'ana ayyuka na al'ada shi kowanne muta ko inne mutane za su yi aiki da al'adar wajen su ne misali yana daga cikin al'adar larabawa rihe kai ana gani da kyau ko amma da mi suke rihe kansu da rawani mu ma nan akwai al'adar mu rihe kai amma da mi muke rihe kanmu da hulla hulla ma irin waga mi zanna ko da zanna ko kuma shaddara to kun gani sa rawani ba a ce mishi sunna ne dan su manzon Allah menene al'ada ne a wajen su ai shine Dr. Idris ya ta yaki da su da shi da wayancan ko ai izala jos baka jagoranci sai da rawani to amma dai sunna ne shi liƙe kai al-imam al-albani rahimahullahu ta'ala yana da wata risala dai baliyatu kashfir ra'as ma'ana jaraba ta barin kai bude ma'ana shi gane yake maza masu barin kansu bude to jaraba ce ta same su ala gabe jago eh baliyatu kashfir ra'si kaman ya nuna sunna ne ruhe kai amma yanayin ruhe kankin shi ne kowanne zai aiki da mi da al'ada shi ne ana gane da kyau ko kenan dai masu barin kai bude akwai mutanen da in baka da hula ma baka jin sallah in baka da hula baka jin su sallah wannan shi da kenan masu kanu a jayo riga a ruhe kai na to sai na uku su ne al'afalu ta'abudiyya to su kuma wannan su ne suka kasu zuwa ga wanda zai iya nuni ga dole ne a yi ga wanda zai iya nuni ga mustahabi ne a yi da abin da ya kama da haka a takaice dai asali shine aikin manzon Allah baya nuna wajabci sai in bayan aiki ya mi ya yi umarni ku bani misali ana ana nuhin bangaren ibada ku bani misalin wani aiki da manzon Allah ya yi wanda kun babu hadisin da ƙararra manzon Allah ya ce a yi wannan abu sita shawal akwai magana manzo Allah ya yi magana bayan abu kamar wanda aikin kawai yayi amma babu inda ma ya kawo shi zancen abin ta hanyar magana amma sita shawal ai yayi kuma yami ya kwadaitar kenan baya shiga ciki baya shiga a ciki na'am misalin sallar asham sallar tarawihi ya yi magana a ita ya ce man kama ramadana imanin wa ihtisaban wuce da lamba ta kaddar mai zambi yana shiga a ciki to jilsatul istiraha ka taɓa jin hadisin da manzo Allah ya yi bayanin ga yadda ake jilsatul istiraha ko kuma ya ce ai jilsatul istiraha a babu hadisi sai dai an rawaito ne a cikin mi a cikin aikinsa kun bai umarni da ai ba to kun san mu a fikihu in muka ga magana muna kokarin duk wata kofa da mutum za ta sa mishi shubha muna kokarin mu bulike mishi ita wani zai iya cewa to ai manzo Allah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli wa min salatihi jilsatul istiraha to wannan hadisin ba a buga dalili da shi domin shi wannan hadisin manzo Allah ya faɗi umuman ne ayyukan sallah ya ya ga yi sallan ne jumlatan to amma tafsiliyan da ya gayyan da ake sallah ana ganda ke ko bai ka zancen da su istiraha ba idan ka ɗauki hadisi wanda yake kowanne hadisi bayanin yanda manzon Allah yake sallah wanda manzon Allah ya bayanin yanda ake sallah shine hadisul musii fi salati hadisin wanda ya munanta sallarsa wanda wannan hadisin wanda shine malamai suka gina abinda affarilla abinda a cikin abinda affarilla a sallah abinda an rukuni a sallah abinda an me mustahabbi a sallah wannan hadisi shine dalili domin a cikin hadisin da manzo Allah yana bayanin yanda ake sallah bai kawo zancen mi ba jisatul istiraha ba shi yasa kenan jisatul istiraha sunna ce wadda take tazo fi'iliya amma bata zo mi ba bata zo kauliya ba a magana ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan dai a takaice aikin manzo Allah kai tsaye yana nuna mustahabbanci baya nuna wajibci sai da dalili وقدم الأعلال لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم وقدم الأعلى لدى التزاحم كجباتر دا ما في جرمة لدى التزاحم إذا أكسامو تنكرو في صالح وكما با تنكرو إذا أكسامو دمبي إذا أكسامو ديوا شيني التزاحم كما أبي يوا هر أسامو استهام wal'aksu fil mazalimi haka kishiyarsa a cikin almazalimi na nuhin almafasid abinda wannan yake nuhi shine aka zo maslaha ce ta yawa ana gan da kyau ko kuma dole guda za a yi abar guda ko kuma ɓanna ce ga ta nan dole sai an yi guda ba san kuna gane da kyau ba a can baya wanda muka yi shine ɓanna da mi zai haɗu maslaha da mafsada ne za su haɗu to anan sai aka ce mi dar'ul mafashid ko sai a tunkuɗe bannan to amma nan duka maslaha kince alkhairi ne gaba ɗaya haɗu kuma dole sai an yi guda a bar guda nan sharri ne gaba ɗaya haɗu dole sai an yi guda a bar guda to shine sai ce wa qaddimil a'la lada tazahum to sai ka a gabatar da wanda yake shine mafi girma yanda suke faɗi a ibara wanda wannan wannan asalin wannan ka'ida tana daga cikin qawaidu me yake da suna me ake ce mishi ga sahaba ga haba qawaidu ilmin ilmin maqasid suna daga cikin qawaidu ilmin maqasid a cikin maqasid ne ake kawo su shine idza ta'aradat idza ta'arada idza ta'aradat maslahatani ru'iya a'lahuma بارتكاب بتخويف أدناهما إذا تعارضت مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما إذن مصلحة biyu ko hiyar da haka suka haɗu to sai a lura wacce ce mafi girma sai a yi ta sai a bar ƙarama misali kai ne ka shigo masallaci ka isko ladan na kiran sallah kuma sallan magariba ce ana ƙare kiran sallah za a mi za a tayar da sallah yanzu abu biki a gabanka ku bani amsa su amsa ma ladan da mi da kuma tahiyatul masjid ko ai kun ga maslaha guda biyu ne ko alkhairi guda biyu ne ya haɗu kana iya biyu gaba ɗai ai ba a gudu da su saduwa ko wanda shi ne kenan yawwa ba ta yiwa kana nafila kana amsa kana amsa kiran sallah to a wani lokacin sai ka gabatar da al'ala wanne ne al'ala to daga cikin tahiyatul masjid da kamar da karba kiran sallah to wannan wannan malamin makashin za su gaya muku shi karba kiran sallah shine al'ala domin bayan kiran sallan za a yi sallah ta me ta farilla wadda sallar farilla nan tana mai gurbin mi tahiyatul masjid Allah gane da kyau ko wannan shine duk da ku in kai tahiyatul masjid zaka samu ladarta amma karba kiran sallan anan yahimi ya yi tahiyatul masjid ke dan mi dan saboda tahiyatul masjid sallar farilla da za a yi tana wadatar mata to wannan shine abin da ake ne kenan in a amfani guda biyu ya haɗu to a dibi wanda yake girma sai a yi shi sai a bar karami shine ma'anan wa qaddimil a'lala dattazahumi fi salihin wal aksu fil mazalimi haka kuma a wajen al mafasid suke cewa idza ta'aradat mafsadatani ru'iya a'lahuma birtikabi akhaffihima can bi tafwiti aznahuma nan kuma birtikabi akhaffihima idan banda guda biyu suka hadu to za a lura babba sai a yi kokarin kauce mata ayi karama ba san ko ana gane da kyau ba bari ba ku misali wannan kuma misalin wani ban Allah ne ya ba mu shi ko ya ba ni labarin shi wanda labarin ya daidai da misalin wani mutum ne yake tare da matarsa suna akan moto akan babur to tana sanye da hijabi kuma aka yi daidai irin mazanan ne masu kishi sai hijabin nata ya shiga a cikin a da suna a cikin a cikin kaca kawai suka birkice suka faɗi matan nan tana mululuwa shi kuma wancan yana ƙoƙarin ya tada moto da bisa kan shi ana gani da ke gudan saboda ya zo ya kama ta to shi wancan yana gani kafin wancan ya taso ya hidda moto da kansa shi sai kokari ya tahi ya hudda ma matar hijabi ana gani da ke ko dan saboda in ba hudda hijabin ba zai iya mi ana ta kaiwa ka ta hulla wai wani bawan Allah ne kun san kowane karin magana yana da yana da labari yana da tarihi wani bawan Allah ne yake yake akan akan irin motar nan wanda take da body baya to ana zuwa karkashin wani ice sai kawai iccen nan ya kwashe shi icce yana kwashe shi sai ya hwado sai aka lura sai aka bubbuga mai mota sai mota ya tsaya ana tsayawa ana tsaya sai ana kai ina hullar shi ina hullar shi kai haba da Allah ana ta kaiwa ga ta hulla ni ta kai na ba dake ba ana kan kan yanzu ni shine larura ta ba ba hulla ba tun da kai ya tsira hulla bi ya ofare ta to shine ana ta kaiwa ka ta hulla to yanzu shi wannan mutumin sai ya rugo yana ruguwa sai kokarin ya hudda ma wannan hijabin shi kuma can da ya samu ya tada moto da bisa gari shi yana tawa sai ya ture wancan kai sai kwarto ina kai ina matata ana gane da kyau ko ina kai ina oye shiga fada kun ba a hudda hijabin ba kuma yana can fa yana can yana fada to Allah ya sa maiwa ko bi hillati ko da yake kuma kakannin mu ne hullani ana gane da kyau ko to a wannan lokacin sai kaman misalin nake so in nuna nan shine kun ga banna guda biyu ce ana imma a tseratar da ran matan nan ko kuma a cire mata hijabi cire mata hijabi banna ce barin ta mutu shi ma menene banna ce ana gane da kyau ko to yanzu da da cire hijabi da rasa rai wanne ne a gaba cire hijabi to shi yasa nace muku tana da alaka da ilmul maqasid domin al-maqasid akwai al'abun da ake cewa al-maqasidul khamsal kubra abubuwa guda biyar mafi girma da musulunci ya zo karewa wanda in Allah ya da wata wata daura za mu iya bugawa a wannan fanni wanda an jero abubuwa guda biyar ne a tsari na muhimmanci na farko shine menene addinu ko shine addinu sai annafsu sai al'irdu shi cire hijabi an taba al'irdu ne shi kuma al'irdu yana bayan mi yana bayan annafsu kamin al'irdu ma al'aql ne yana bayan annafsu to kun gani wannan shine kenan a takaice dai idza ta'aradat mafsadatan ru'i a'lahuma bitafwiti birtikabi akhafihima wadfa khafif ad-dararain bil akhaf wa khudh bi'al al-fadilain la takhaf yace ka kare khafif ad-dararain bil akhaf idan cutarwa guda bi ta hadu to ka kare mafi karanci wa khudh bi'alil fadilain la takhaf idan kuma bangare ne na falala to ka dauki abu mafi falala sai ka bar wanda yake kasa gare ta na falala kusan duk ma'anan su guda da waccan illa iyaka shi wancan a ce mafsada da maslaha shi kuma wannan me yake da suna dararun da manfa'a in yajtami' in yajtami' ma'a mubihin ma mana' فقدما تغليبا الذي منع in yajtami ma'a mubihin mamana idan abun da aka hana da abun da aka halatta suka haɗu wuri guda faƙaddiman takliban lillazi mana to ka gabatar da wanda aka hana asalin wannan ka'idar shine idza ijtama al-halal wal haram ghuliba janib al-haram wannan ka'ida tana daɗi kuma tana da muhimmanci idza ijtama al-halal wal haram ghuliba janib al-haram idan halal da haram suka haɗu ta yanda ba su rabuwa ala gane da kyau ko to kawai sai a haramta abin gaba ɗaya shine gulliba janibal harami bil misali yatadhi al maqal a musulunci akwai abin da ake ce ma dokin shaki dokin ko alfadari wasu na ce mishi dokin shaki ko alfadari ma'ana aihuwa ce tsakanin doki da shaki jaka mace ce doki zai taka ta sai ta aihi alfadari ko ko dokin jaki mana shi in ka gashi ba jaki ba bai yahi girman jaki amma bai kai girman doki ba ana kan ya da kyau ko wannan shine kenan ana ce mishi albagli to yanzu kun ga halal da haram ce ta haru domin shi ai doki ya halatta a ci shi ko jaki ba bai halatta ba fagulliba janibal harami ijtama'at alhalal wal haram fagulliba sai ya kasance wannan haramun ne cinsa ana gane da kyau wannan shine kenan ahallallahu albay'a wa harrama riba a cikin kasuwanci wannan akwai riba kuma akwai halal a ciki to gaba ɗaya kasuwancin sai aka mi sai aka haramta shi don saboda ribar da ke da kai a ciki kenan dai izajtama alhalal wal haram gulliba janibal harami amma aka ce wata yadda ba za a iya rabuwa da mi ba da haramkin ba amma in za a iya rabuwa da haramkin to ai wannan fa biha wa ni'ma wallahu ta'ala a'lam al-hukm tabi'un li 'illatihi wa kullu hukmin fa li 'illatin tabi' in wujidat yujad wa illa yamtani' wa alqi kull sabiqin li sababi la shartihi fadril furuqa wantabih malici alhukumu tabi'un li illati bayani akan cewa hukunci yana bin illarsa ne in aka ce illa ana nuhin dalili sababi ko manuhar da ta sa aka ce ayi abu kaza wa kullu hukmin fali illatin tabi' kowanne hukunci yana bin illarsa ne yana bin dalilin sa ne sababin sa ne in wujidat yujad wa illa yamtane idan aka samu illar in aka samu sababin to za a samu hukuncin in aka rasa sababin to ba za a samu hukuncin ba asalin wannan ka'idar shine al'a me yake da suna al'a ha ilaha illallah bari ba ku misali a cikin misalin ka'idar za ta zuwa za ta zuwa al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan وعدمه بالمثال يتضح المقال تيمما a wani lokaci ne ake halitta ta in babu ruwa da sauran dalilai dai amma dai babban dalili in babu me in babu ruwa ana gani da kyau ko idan kai taimama ya halatta kai mi kai sallah taimama ba ta halatta sai in babu ruwa amma da an samu ruwa fa a taimama ta tahiyyarta kenan hukmu ibahatu tayammum yata'allaq bi'adami wujudi al-ma fa idha wujida al-ma batala at-tayammum kaida kida ma idha wujida al-ma batala at-tayammum domin al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama in aka samu illa za a samu hukunci in ba a samu illa ba babu abin ga ana gane da kyau ko na'am ina so nan wannan ka'ida tana da muhimmanci ku samu mana wani dalili bayan na taimama shan kayan mai shan tramol na eh kamar shan tramol sun haɗu da ita da giya nan ina manan malam babin kiyasi ne ka shiga babin kiyasi ne ko kuma amma ana iya juye shi tramol ana ba ta hukuncin giya in tana bugawa in ba ta bugawa kenan ba ta ɗaukan mi ba ta ɗaukan mi hukuncin kenan illar dai ta ta kasance giya in tana mi ko illar ta ta kasance haramun in tana mi in tana bugawa in misalin yayi amma da mun samu misali wanda bai da alaka da kiyasi eh jazakumullahu khairan misalin da muka kawo na cin mushe me yasa aka halatta ba mutum ya ci mushe in ya shiga mi larura idan larura ta ta yi shikenan cin mushe ya a gare shi ya mi ya haramta ta so guga misalin da ni ban kawo ba na amma dai al'ahammu dai a gane ka'ida tana da muhimmanci sosai domin su da za a ma mutum tambaya sai ya rasa me zai cewa amma da ka tuna da wannan illar sai ka sai ka gane da wannan ka'idar sai ka ga yadda zaka iya bada amsar abin ga akwai misalai masu yawa akan wannan to ga wata ga wata ita ma ka'ida mai muhimmanci wa alghi kull sabiqin li sababi la shartihi fadril furuq wa antabi wa alghi kull sabiqin li sababi duk abin da ya riga sababin sa algihi kai watsi da shi la shartihi amma banda sharadin sa fadril fadril furuqa wa antabi ka gane bambancin kuma ka me yake da suna ka san bambancin kuma ka gane asalin abun da wannan ka'idar take nuyi shine tajuzu li'ibadati tajuzu li'ibadatu ba'da as-sababi wa qabla ash-sharti tajuzu li'ibadatu ba'da as-sababi wa qabla ash-sharti ya halatta mutun yayi ibada in an samu sababinta ko da ku sharadi bai cika ba ma'ana akwai ibadar da ya halatta a yi ta in an samu sababi ko da sharadi bai mi ba bai cika ba تجوز العبادة بعد السبب وقبل الشرط أقول مثالي أنا مثالي آه ميكيسا أي كفارة إيه. آه yau misali dai rantsuwa tun da ba ita kaɗai bace ko akwai abubuwa da yawa to rantsuwa tana sa kafara ko na to ai ba da kayi rantsuwa bane zaka yi kafara ko sai in ka so kami sai in ka so kami ka walwale ka dawo akan abin da ka rantsi na rantsi ba zan ƙara shiga gidan wani ba ana gani da kyau ko to sai ka gawa akwai matsala dan da in ka shiga yana baka wannan abu yanzu kuma gari yayi zahi ana gani da kyau ko to kace kuma zaka shiga to anan kana buƙatar sai ka yi mi ka hudu da kafara to a wannan lokacin ya halatta ka hudda kafara kamin kai ana gane da kyau ko domin asali sai in kayi ne zaka hudda kafara in baka yi ba babu kafara a kanka kenan sababin dai shine rantsuwar da kai ba san ko ana gane da kyau ba shine tajuzu al-ibadatu ba'da sababi wa qabla ash-shart akwai wani misali da na kawo anan shine dalilin me ke sa mutum ya hudda zakka nisabi ko milkun nisab in mutum ya mallaki nisabi to amma sharaɗin mutum ya hudda zakka sai me sai shekara ta me ta kewayo to ya halatta da kana samun kuɗin kuma ka hudda zakka shekara ta kewayo ba za ka hudda ba sai wata shekara ta biyu kenan ibadar hidda zakkar ya halatta a gare ka domin ka samu sababi ko da yake ko sharaɗin bai mi ba ko da yake sharaɗin bai mi ba bai cika ba ana gane da kyau ko ko da yake ko sharaɗin bai cika ba shine tajuzu li ibadatu ba'da sababi wa qabla me yake suna wa qabla sharti mala yace al umuru ba al umuru shar'iyyatu la tatimmu illa bi tawafuri shurutiha nuna muna da za a yi cewa al'amura na ibada ba sa cika ba sa inganta sai an cika sharuɗinsu والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم وظن في العبادة المعتبر ونفس الأمر في العقود اعتبر لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحه الخطأ كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكو وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لك ثم حديث النفس معفو فلا حكم له وما لم حكم له ما لم يؤثر عمله نعم mala yace wa shay'u la yatimmu illa an wa shay'u la yatimmu illa an tutim shurutahu wa mani'un minhu udim abu ma'ana ibada ba ta tabbatuwa ba ta cika sai in an cika sharuɗanta kuma aka rasa mani abinda zai hana ibadar ta tabbata ka'idar shine al-ibadatu la tasihu illa bi tawaffuri shurutiha wa intifa'i mawani'iha ibada ba ta inganta sai an cika sharuɗanta kuma an rasa mawane akwai shurut akwai mawane mu ɗauki misalin sallah sharuɗan sallah daga ciki al-islam ko daga ciki al-bulugh daga ciki me yake da suna ko mu ce at-tamyiz ba al-bulugh ba domin akwai shurutus siha akwai shurutul wujub shi ma wannan wani babi ne mai mai fadi sosai to mu ɗauki dai shurutus siha kin akwai al-islam akwai albulu akwai at-tamyiz akwai istiqbalul qibla dukhulul waqti da kuma me tahara ko satrul aura na'am da sauransu dai wannan sune shurut to mawani akin sune kishiyar su kishiyar su kenan al-kufr al-junun ko da kuma eh wannan sharadi ne na na muke suna na na wajibci yadda yi na wajabci da kuma kashful aura ma'ana dai shi abinda ake ce mamawa ne su ne kishiyar sharuɗa to kinan ibada ba ta tabbatuwa sai ta cika sharuɗanta kuma an rasa kishiyar mai sharuɗa bil misali ya tadihin makal wani kirista ne ya zo aka yi arwalla da shi ya iya yi arwalla kuma da kyau lokacin sallah ya zo a cikin kamala sanannin tashi ta yi don an samu mi an samu maniya ana gan da ke ku shi ne kahurci an samu maniya shi ne kahurci to musulmi ne ya zo ya yi sallah amma sai ya kalli yamma anan dai domin akwai garin da su yamma ce hau alƙiblarsu ana gan da ke ku to anan yanzu mutum da ya zo wannan wurin sai kalli nan yana sallah ana gane da kyau ko kuma musulmi ne mu ce ma misali malam goga ne ana gane da kyau ko malam tanko shine yazo ya sallah nan to shi dai ba bako bane wadanta na mu ce ai dan bai sani bane ko yanzu in yayi sallah ya kalli nan ne sallah tayi dan me yasa ba sai ba an samu adamu a'a dan ba mani bane yawwa lam yastakmil ash-shurut ko lam tastakmil ash-shurut ana ganin dake ko yawwa istiqbalul qibla shine sharadi na kenan shi shi ba ya cewa yana da mane tunda ba ya da kishiya kai tsaye hakan ga a takaice dai ibada ba ta cika sai sharuɗan ta sun cika kuma an rasa mi an rasa mane akwai abin da ake ma almawani'u shar'iyya misali mace mai haila kun gani ita tana da tana cikin mane duk da a ce ta cika sharuɗin gaba ɗaya amma hailar kawai za ta hana mata sallah domin tana da mane aiko kun ga baya daga cikin sharuɗin sallah abin da yake kishiyar haila ko sai dai a ce at-taharatu min al-hadathi wal khabathi amma ba a ce haila ba to amma kun ga hailar ta shiga a cikin mawani kidan su mawani abuwa ne masu yawa wanda yana iya zo mantowa ba kishiyar sharadi bane na'am sai malam yace wa zannu fil ibadati al-mu'tabaru wa nafsal amri fil uqud i'tabaru kuma shi zato fil ibadati mu'tabar zato a wajen ibada ana aiki da shi wa nafsal amri fil uqud i'tabaru wa nafsal amri na suna nahin diddul amr ko kuma shi a wajen Allah muke suna al uqud idan aka ce a wajen al uqud ana nahin al mu'amalat kamar irin saye da sayarwa kamar irin yarjejeniya duk suna daga cikin al uqud su ma haka su a cikinsu ana lura da asalin abin ne ya kullu ko bai kullu ba ma'ana dai ka'idar shi ne azannu yu'tabaru fil ibadati zato ana aiki da shi a cikin ibada abin da ake ce ma zato shi kuma shi ne meke da suna tarjihu al'amraini shi ne rinjayar da tsakanin abubuwa guda biyu da suka ci karo ana gani da kyau ko to idan ka rinjayar to kai aiki da zato misali kana cikin sallah sai shakka ta zo maka raka'a biyu nayi ko kuma raka'a uku nayi sai ka ce kai a kai raka'a uku ne kinan nan kai aiki da galibu zan kai aiki da zato kinan wannan zaton ba zai lalata maka ibadar ka ba sai ce lakin idza tabayyana zanna khata fa abri izmata sahihi al-khata sai dai idan zaton ya bayyana cewa kuskure ne fa abri zimmata to ka kubutar da kanka sahihil khata ka gyara wannan kuskuren ka rajulin salla qabila alwaqti falyu'idi salata ba'da alwaqti kawar mutunan da yayi zaton salla lokacin ta yayi falyu'idi salata ba'da alwaqti to daga baya sai ta bayyana a gare shi a lokacin yanzu ne to ya sake sallar nan ana gane da kyau ko kenan nan malam misali ne ya bada kai ne kai zaton lokacin asuba yayi sai kace a lokacin yayi sai kai sallah sai bayan ka kare sallar kuma sai ka sai ka gani ashe yanzu ne lokacin yayi to a wannan lokacin kenan sai ka gyara wannan me wannan kuskuren da kai abinda dai ake so a ce muna zato a wajen ibada ana gina hukunci da shi amma idan zaton ya bayyana cewa kuskure ne to sai a me sai a gyara kuskuren malam ya ce wa shakku ba'da alfi'li la yu'athiru wa hakaza idha ash-shukuku takfuru haka kuma shakka bayan aiki ba ta tasiri wa hakaza idha ash-shukuku takfuru haka kuma idan mutun ya cika yawan shakka Allahu akbar wallahi wannan kaida tana da muhimmanci sosai mahita ce ga diyawa daga cikin mutane ka'idar shine a yanda take a nasar shine لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك ba a aiki da zato idan har riga an kare ibada sai an samu tabbaci ba a aiki da shakka ba a aiki da shakka an kare ibada haka kuma wanda yake yawan shakka to shi ana yahi masa wannan shakkar bil misali tadhil maqal mutun ne ya ƙare sallah bayan ya sallame sai ya fara shakka kai wai na yi zaman tahiya na biyu ko ban yi shi ba ana gani da kyau ko ba dai ka ƙare sallah ba to shi kenan tashi tahiyarka sai in tabbaci ya zo maka iya baka yi zaman tahiyar nan ba misalin tabbacin kuma shine wani da ya kalle ka sai ce kai wani ɗazo da kai sallah zama na biyun nan baka zamna ba ko kuma ka sallame sallah ce ka fara shaka kai wai raka a biyar ce nai ko raka a hudu in dai har ka kare sallah to wannan shakkar ba za ka yi aiki da ita ba sai ka samu tabbacin cewa raka a mene kai biyarkin ne kai sannan sai ka zo ka yi ba'adi ba ce kuwa na gane da kyau ba ba ni ba ne hoke hudi alimam ibn usaimin ne ke faɗi ana gane da kyau ko wa shakku ba'ad al-fi'li la yu'assiru shakka bayan ka kare aiki ba ta tasiri ma'ana ba a aiki da shakka bayan an kare ibada amma tsakiyar ibada a nan ne shakka za ta yi ne za ta yi tasiri kana cikin sallan ne cika fara shakka raka a kaza ne ko kaza to nan ne shakka za ta yi tasiri har ka zo kai sujudu sahau amma bayan ka sallame baka aiki da shakka sai ka samu tabbaci na biyu shi kuma me yake da suna wa haka za idan shukuku taksuru shine kathiru shak wanda yake da yawan shakka suna cewa man an kahul waswas a karatun zauri wanda yawan shakka da waswasi ya aura mutum mai yawan shakka shi ka'idar shari'a shine an masa sauki ba zai yi aiki da shakkarsa ba ba san kuna gane da kyau ba domin akwai wanda suke fama da matsalan yawan waswasi da matsalan yawan shakka to irin waɗannan shaidan ne ke so ya lalata musu ibadunsu za ka zo ka ga mutum ya yi arwallah zai zo ya kabbata sallah ce fara shakakai wai arwallah ta ta kare ko ba ta kare ba ana gani da kyau ku? to ya mutum zai sai je sake arwallah kuma ka komo kuma ya kara ce ma arwallah na anya kawon ki fuska to ma'ana don kada a ba shaidan dama ya ta wasa da kai domin almashakar tajlibu ta shi ko yanzu misali mai fama da yoyon hutsari yana cikin sallah sai hutsari yoyo ka ce sallah zai ya zai ci gaba da shakka zai dan larura ke gare ta tame ta yoyon hutsari haka kai ma mai waswasi da shakka larura ta waswasi da shakka ita sa aka baka damar ka kai aiki da me kaka yi aiki da shakkarka ana gane da kyau ko ka'ida ce mai muhimmanci wadda in ka gane ta to in ka karanci mutum yana da yawan shakka kawai sai ka bashi me yake da suna damar kada yi aiki da shakkarsa duk ibada in yi shi kenan kada yi aiki da shakkarsa haka ko da a cikin ibadar yayi shakka kada ma yayi sujudu sahau dan saboda shi mai larura ne mai larura kuma shari'a ta sauke masa kenan dai la yu'tabaru shakku ba'da al-fi'li wa min kathiri shakki ka kare arwalla sai ka fara shakka ka wanke huska a shi da yake wanke huska ma ana gane ba a wanke ba ko dan da ka taba baka ji danyi ba ka san ka san ba a wanke ba to irin ibadar dai ba a iya ganewa misali sallah ko abin da ya kama da haka in dai ka kare to kada ka komo akan kada kada ka bari shakka ta yi maka tasiri sai malam yace aw taku wahman mithla waswatin fada likulli waswatin yaji'u bihi likulli waswatin yaji bihi luka yace aw taku wahman mithla waswatin fada yace ko kuma ka rika samun wahami da waswasi fada yace duk wannan ka bar shi kada kai aiki da shi likulli waswatin yaji bihi luka domin kowanne waswasi mai zuwan shi shine luka shedan shi da ake cewa luka ma'ana shedan shi ke zuwa da me da waswasi wasu wasi yi babban matsala ce jama'a idan kuka lura suratun nas gaba ɗayan tawa abinda kake roƙo shine Allah ya kare ka daga wasin shaitan domin dalilin zakko mu duniya ma dalilin mu shigo a cikin wannan azaba ta duniya wasu wasi ne yasa ko ku gane ba ai akwai ayar alkur'ani ko fa wasu wasa zuwa shaitan waswasi na shaitan ne ya samu ka zo wannan duniyar gida na bala'i shi yasa imamu imamu ibn al-qayyim a wani waƙe nasa wanda yana birge ni sosai ina yin shi a waƙe yana cewa fahayya ala jannati adinin fa'innaha manazilu kal'ula wa fi halmukhayyamu فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم yace jama'a ku je zuwa neman aljanna domin ita ce gidanku na asali me yake nuhi a da ina muke da aljanna duk za a aihuwan mu ana gane da kyau ku mugu ya kawo mu gidan bala'i wanda kana shigowa farkon abin da za ka yi mi kuwa ana gane da kyau ku wanda shi ne kenan shi yasa har yanzu wani kuma yake cewa waladatka ummuka yabna adama bakiya والناس حولك يضحكون سرورا فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا مسرورا waje waken da ba karanta ba fanni na bane amma sa kai ne yanzu haka da nake muku kowanne sati ina da inda nake zuwa koyan wannan wake waken a ban ji ba to kusan ma hanna ma kire wanda ya koya mini aboki na wanda yake sananne tare muka yi karatu da shi da muka zo jami'a shi shi ɗauki fannin adab da an ce adab ku kasan wake-wake ake koyo to ni kuma sai na ɗauki fannin usulul fiqh ana gani da kyau ko to yanzu bayan mun hito har yanzu ina zuwa ina ina da ina koyon wake-waken wurin shi dan saboda suna da muhimmanci sosai kuma malamai sun kula da su sosai dan suna tasiri a wajen a wajen karatu ana gane da kyau ko sai sai mu ga sahabin manzo Allah da yawa sun shahara da wake-wake irin su Ali bin Abi Talib har diwani wake da kwai nashi irin su dan shi Hassan bin Ali irin su Abdullah bin Rawaha wanda ake ce mishi mawakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauransu irin su Hassan bin Thabit in ka zo nan kusa kusa Imam Shafi'i su al-Imam Ibn al-Qayyim wanda wannan waken da na kawo muku wani littafi ne ya rubuta a cikin wake yana siffanta aljanna wanda in Allah ya sa wata amma shi wannan littafin in dai za a yi zo da shi sai dai a yi sati guda don waken yana da yawa sai namanta kusan eske ba ya kai kusan baiti dubu ba namanta in bai kai dubu dai ɗaruruwa ne baituttukan a cikin shi ne ya kawo wannan baitin guda biyu wannan shi ne kenan na a takaice wannan dai mun kashi ne don a ɗan shakata kaɗan na mala ya ce sun mahadi sun nafsi ma'afuwun fala hukma lahu malam yi asir amala ya ce sannan hadisun nafsi labarin zuci ma'afuwun shi ana yahe shi fala hukuma lahu don haka ba da hukunci malam yi asir amala matukar bai aiki da aiki matukar bai tasiri a wajen aiki ba wannan kuma ishara ne zuwa ga hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat biha anfusaha ma lam tatakallam aw ta'mal Allah ya yahi ma al'umma ta abinda za su ba zuciya labari matukar ba su aikata ba kuma suka furta shi sai dai akwai bambanci tsakanin labarin zuci da niyya labarin zuci da niyya yanzu misali mutum ne yake azumi sai ya ya sha wahala sai ala sai zuciyar shi ta fara bashi labarin kai ni kuma ya shi wannan azumi to wannan labarin zuci ne to amma da yace kai ni azumin gama na aje shi shikenan azumin ya lalace man nawal iftara aftara ka'ida ce ta malaman fiqh man nawal iftara aftara duk wanda yayi niyyar ya aje azumi to azumin ya aje kanshi ana gane da kyau ko ka ci ko baka ci ba to wannan kuma kai take kallo ko kuma ma ka je ka ci shi maka alkhairi to wannan shine kenan amma in azumin na in azumin farilla ne shi wannan dole ne ka wuce da azumin kun baka da shi eh dole ne sai ka kame eh shi azumin farilla shi dole ne sai ka kame amma kuma azumin ya lalace eh wannan shine kenan wallahu ta'ala alam a takeice dai hadisun nafs labarin zuci Allah baya kama mu da shi ana gane da kyau ko ana gane da kyau ko na'am wannan shine kenan eh a karkashin fadin Allah mulkin shi a cikin suratul ali imran lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah wannan ayar ta sabko tana nuna hatta labarin zuci in kai Allah zai kama ka da lahi da a cikin zuciya ka zagiwa ne kun san a cikin zuciya ma ana zagi ko in ana zagi a cikin zuciya kasan mai aka hudu a cikin zuciya to da za ka zagi mutum a cikin zuciya a wannan ayar to da za a baka laihin ka zage shi to amma daga baya da sahabai suka kawo kara ta ce manzon Allah Allah ya dora mana abin da ba za mu iya ba zuciya ho inna nafsal amaratun bisu shaydan ho kullum zuciyar nan inna ha fi sha'anin fi kulli waqtin ko ko da lokaci aiki take yi to sai Allah madaukakin sarki yace amanar rasul aka san ko amanar rasul ko wannan shine kenan na'am a takeice dai labarin zuci Allah baya kama mu da lahi da shi kuma wannan yana daga cikin rahama ta Allah madaukakin sarki da Allah na kama mu da labarin zuci to da mun halaka domin mutane da yawa in ka gansu zamne da a ce a bude maka abin da ke cin zuciyar nan tasu da ba za ka koda ga maciji da kai da shi ba don mi don abin da yake kunsawa a cikin zuciyar shi game da kai to amma dai da yake abin a rahe yake a bar kazacin gashin da ko na'am Allah ka kara muna rahama ka kara muna afuwa al'amrul mutlaqu yadullu alal fawri bayani akan cewa umarni kai tsaye yana nuna da gaugawa aje ayi والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل دليل فاسمع عنه والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل وإن يراعى الفعل مع قطع النظر قطع النظر وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فائل فذو كفاية أثر والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل السنة في الوجهين لتفعل, لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين ما لن يتي والأمر للفور فبادر الزمن شيء أمرني yana nuna gaugawa ne da haka ka yi gawgawar yi idan an umurce ka illa idza dalla dalilun fasma sai idan dalili ya nuna a'a kana da dama ta ba sai dole yanzu ba za ka yi fasma an ka ji magana ta wannan yana ishara ne zuwa ga ka'ida al'amru yaqtadil fawriyya al'amru yaqtadil fawriyya asali a shari'a da an ce kai abu ana nuhin da gaugawa ka je ka yi shi Allah ya ce wastabiqul khairat wannan shine asalin wannan ka'idar kinan asali shari'a da ta ce kai abu shine da gaugawa ka je ka yi shi sai in dalili ya nuna kana da dama na ka shingina shi kana da dama na ka yi shi ka shinkirta shi wannan kuma shi zai kama ga wani malam bai ka ka'idar ba a cikin wannan manzuma kin tasa shine suke cewa wanda a yau da muka karatu a gidan rediyo mun kawo wannan ka'idar kuma munasaba ta istinbatin hukunci na azumin sita shawwal da kuma azumin ramko suke cewa yuktafaru fil muwassi'i ma la yuktafaru fil mudayyiqi yuktafaru fil muwassi'i ma la ma la yuktafaru fil mudayyiqi ibadu kala biyu ne akwai ibadu wanda suke da lokaci mai yalwa akwai ibadu wanda suke da lokaci mai mi mai karancin yalwa to ibadun da suke da yalwa ana baka damar har zuwa lokacin da kaga dama ka yi ibada da kuma take da karancin yalwa to kuma ana so ita kuma ka yi gawa ka yi ta to idan ibadun guda biyu suka haɗu to sai ka gabatar da wanda bata da tsawon lokaci in kana tsoron kai asarar guda bil misali tadhil maqal azumin ci tashawwal lokacin ta mai yalwa ne ko takaitacce ne azumin ramko lokacin shi mai yalwa ne ko takaitacce ne wata goma sha ɗaki gare ka na kana da damar karamka azumi shi kuma wannan kwana talatin kwana ashirin ba ɗaki gare talatin ba ɗaki gare ka kenan kana da damar shi nan ko ka jinkirta sa kai shi ta shawalci tare dai da al'afdal shi ne ka yi ramkon sannan ka yi mi sannan ka yi mi to ka yi ta shawalci to matsala akwai wanda in dai har zai ramka to da waya ya shi ta shawal kenan to aljam'u aula min at-tarjihi ka yi azumin sai ta shawwal kinka in kana so daga baya sai ka me sai ka ranka wannan ita ce magana mafi inganci a tsakanin magungunan magungunan malumai ana gani da kyau ko akwai kishiyar haka amma kun gani ko a wannan kin sun ce in al'afdal mutum ya gabatar da me ramko yanzu misali mace wadda za ta yi jinin haila ana da ta azumi goma sha uku kai ka san ta yi azumi goma sha uku a cikin shawwal da wuya a yi azumin me a azumin shi ta shawwal to kaga irin wannan sai a ce musu su su ta shawwal ke daga bashi su ramka Aisha take cewa kana yakunu alayya sawm min ramadan fama astati an aqdiyahu illa fi sha'ban ana biya na azumi bana bi sai sha'ban kai ka san Aisha koyi da take son ta kasance sarauniya a aljanna matar manzon Allah a aljanna ka san ko za ta yi gogore su ta shawwal ko ana gani da ke ko ka san ko za ta yi za ta yi su ta shawwal to ta yi su ta shawwal kin sai ta bar azumin sai ta yi ta shawalkin ta bar azumin ramkon sai zuwa sha'ban a takaice wannan shine dai wannan duka yana nuna muhimmancin wallahi karatun usulul fiqh yanzu kaga wani zai tambaye ka mi adalilin ka na kaza sai ka shiga kaida wannan lokaci ne kaza wannan shi kuma lokaci ne kaza yughtafaru fil fil mudayyiq ma la yughtafaru fil muwassa yughtafaru fil muwassa ma la yughtafaru fil mudayyiq wannan kaida kuma tana da furu tana da akwai misalai da yawa a cikin ta bari ba ku misali na biyu domin ita ka'ida ce ana yawan kawo misali misali mutum ne ya tashi yana tashi sai shi ana mana yana tashi lokacin asuba kuma yana dibawa yana diba mantur gashi sauran minti biyu a tada sallah yanzu kuma ya saba yin raka'atayil fajr ita kuma raka'atayil fajr lokaci ake yin ta a ana yin ta kamin ayi asuba ko yanzu kun ga in yace tsayaye wannan asu yayi rak'atai alfajr kin sallah asuba za ta mi za ta kubuce mishi kenan yanzu waqtu salati subh mudayyiq wa waqtu miki sun rak'atai alfajr miki suna yasilu ila ila ma ba'da ma ba'da alfajr ma'ana domin idan wanda uzuri ya sa bai samu nafila ba ta rak'atai alfajr in ya saba ai yana da damar bayan mi yau bayan ya yi sallar asuba sai yami sai raka ta ilfajir kenan yanzu asubai ya kamata yami ya gabatar sannan yami ya yi raka ta ilfajir to ga wani misali kuma yanzu ya tashi ko da ya tashi an sallame sallah masallacinsu yanzu da ya zo masallaci yana da damar ya yi raka a tayyil fajir sannan ya yi mai sannan ya yi asuba don me yasa don lokacin asubar da me da sauran shi ba sa kun gane ba don lokacin asubar da sauran shi kenan sai ya raka a tayyil fajir kuma wannan ma shi ya yi tun da dai dama dai ba zai samu jam'in ba ko kenan sai ya raka a tayyil fajir sannan sai ya sallasa shi ta asuba a wannan lokacin idan ya yi yayi na'am to minti hudu kuma safa ta uku mun yi surutu da yawa shi ina ne muke yawa wal'amuru in ru'iya fihi alfa'ilu fa zaka zu'ainin wa zaka alfadilu yace umurni idan aka kula da mai aikin a wajen umurnin fa zaka zu'ainin to shi wannan yana nuhin fardu ainin ne wa zaka alfadilu shi kuma in bangaren sunna ne to ana nuhin sunna ce ainiya kun san kamar yadda ake akwai fardun ainin akwai fardun kifaya ko to haka akwai sunna ainiya akwai sunna kifaiya kun ji wani sabon karatu ko akwai sunna ainiya akwai sunna mi kifaiya ita ce ke nuhi dan wazakal fadilu shi kuma gudan shine alfadil ma'ana ana nuhin sunna ce ainiya wa in yura alfi'lu ma'a qat'in nazar an fa'ilin fazu kifayatin otir idan kuma ya kasance a umarnin da aka yi ana gan da ke ko aikin dai ne ake lura da shi aikin ne ake so ba tare da an lura da wanda ya aikin ba fazu kifayatin otir to wannan shi ake ce ma fardun kifaya kamar yadda aka samu daga malumai abin da yake nihi anan ƙa'ida suke cewa ma ru'iya fihil fa'ilu بنفسه ففرض عين وما روعي إلى الفعل ففرض كفاية duk abin da aka yi umarni sai ya kasance da aka yi umarni cin ana nuna kowa ne ana nuna ana nuhin mai yin abin to ana nuhin kowa dole ne sai yayi idan kuma a aikin ake lura da shi to shi kuma ya zama to fardun kifaya bil misali tadhil makal kusa su ba ba da misali ba a ganewa ka'idodi yanzu Allah madaukin sarki ce aqimus salata wa atuz zakata ku tsayar da sallah ku bayar da zakka yanzu sallah ga mutum fardun ainin ce ko fardun kifaya a fardun ainin ce fardun ainin ce kowa ake nihi ya tsayar da sallah to manzon Allah kuma ya ce yana daga cikin haƙƙin musulmi in ya mutu a miki sallah ana gane da kyau ko to ita wannan sallar da za a magawa fardun ayin ce ko fardun kifaya dan mi dan sallar dai ake so a yi wanda ya sallar wanda bai ba a dai ya sallar ana ganin da ko to kenan shine bambanci tsakanin fardun ainin shi fardun ainin abinda kowa ne sai yayi fardun kifaya shi kuma idan wasu suka yi ya wadatar wasu ba sai sun yi ba domin aikin dai ne ake so a samu a yi shine abin da yake nufi anan والأمر بعد النهي للحل, للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي يجي والأمر بعد النهي للحل إذا أكي أمرني دين واني أبو bayan an hana shi to ana nuhin wannan umarnin yana nuhin halacci ne wa fi qaulin li raf'in nahyi amma a wasu malumai a wata fatawa ta malamai ko a wani ra'ayin malamai liraf'in nahi a'a kawai dai dan a ɗauke hannun ne huzbihi tafi karki wannan zaka wadatu nan malam yana bayani ne a bisa kan wata ka'ida wadda malamai suka samu saɓani a kanta ana gane da kyau ko ka'idar shine al'amru ba'da nahyi ya'udu ila ma kana sabiqa al'amuru ba da nahi ya rudu ila maka na sabiƙa wanda shi ne yake nuhi liras'in nahi hulbihi tafi idan aka yi umarni idan aka hana wani abu ana gan da ku daga baya sai aka yi umarni a yi shi to yana nuna wannan abun halal ne ba yana nuna ba dole ne sai an yi wannan abun babban misali shi ne Allah madaukakin suke cewa ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikir wazarul bayyin ku bar kasuwanci a wannan lokacin kasuwanci menene haramun ne amma daga baya sai Allah ya ce fa idza qudiyati salatu fantashiru fil ardi ku yada a cikin kasa can an hana nan kuma an yi me nan kuma an yi me an yi umurni to sai wani wasu malamai suka ce da Allah ya ce fa idza qudiyati salatu fantashiru fil ardi to dole ne an kare sallar juma'a kowa sai ya je yayi kasuwanci al-imamu az-zahiri zahiriya suna daga cikin masu wannan ra'ayi kuna gane da kyau ku suka ce al'amuru lil wujubi fantashiru fil ardi da haka in an kare sallar juma'a babu wani sauran ka zamna wutiri je ko da ka so wani abu ne domin albai'u ya shahi saye da sayarwa ko je ko da ka so wani abu ne ka komo to magana mafi inganci shine fantashiru fil ardi bayanul ibaha ne ana nuhi in an kare sallah to anan an halatta muku ku yado a cikin kasa ku je ku yi saye da sayarwa in kuna so shine ma'anan al'amru ba'da an-nahyi ya'udu ila ma kana sabiqa in kana karanta tafsiran malamai nan zaka iya gane muhimmancin wannan fa'idar yana daga cikin misali domin ba nan bane kawai misali akwai misali inda Allah ya ce wa idha halaltum fasadu idan mutun yana cikin haji ko umara mutun ya dau harami haramun ne gare sa yayi yayi harauta to sai Allah ya ce wa idha halaltum fasadu idan kuka kare farauta idan kuka kare me yake da suna aikin hajji ko umara kuka banye ihrami to ku yi farauta to sai wasu malamai suka ce dole ne kenan in mutum ya kare aikin hajji kamin ya koma gida sai ya samu ko da dan zomo ne ya farauto ala gane da kyau ko to kaga in ka gane wannan kaida sai ka nuna a fa idza halaltum fastadu ai fa idza halaltum ubiha lakum as-sayd idan kuka idan kuka walwale ihrami to a lokacin an halatta muku ku yi farauta na'am an gani da kyau ko to mu ila baiti guda biyu sai mu tsaya wa fa'al ibadatan idza tanawwa'at wujuhuha bi kulli ma kad waradat wa fa'al ibadatan idza tanawwa'at kai ibada idan ya kasance ta zo nau'i nau'i wujuhuha idan ta kasance ta zo nau'i da fuskoki daban-daban bi kulli ma warad daga ba ɗayan fuskokinta ma'ana duk ibada ta zo da fuskoki daban-daban ka yi ƙoƙarin yin ta litaf'ali sunnata fil wajhaini wa tahfaz ash-shar'a bi dhinna wa aini don kai aiki da wannan sunnar a wannan fuskokin duka da suka zo wa tahfaz ash-shar'a bi dhinna wa aini kuma ka kare shari'a da wannan nau'ukan da kai aiki da su bari ku ji ka'idar shine wallahi ka'ida ce mai dadi wannan ita ma ka'idar suka ce idza waradat ibadatani من جنس واحد وفي وقت واحد فتدخل الصغرى في آه بعيدة بتي العبادات الواردة على وجوه متن wannan ka'idar wanda suka saurari karatun na radio za ku ji bayanin wannan ka'idar ita ma mun kawo ta mun yi bayanin ta tana da muhimmanci sosai ita ma dangane da hada azumi na sita shawwal da kuma azumin landijedi da azumin al-ayyamul bid إذا اجتمعت إبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد فتدخل الصغرى في الكبرى إبادو قدا بيسوك هدو جنس سقداني كما ألوك تي قدا تو أي مسنية بيو أي تي قدا أجيه سنسو بيو ددو تي قدا ألا قادي جوكو سين إذا اجتمعت إبادتان من جنس واحد كان ستة شوال يأي دي دي درانا لندي sai kai niyya biyu sita shawwal kuma da landi jeji kuma wallahi zan cin nake muku ni haka nake yi Allah a kun san shi dama muhimmancin fiqhu shine zaka ga ibada kama albarka take yi za ta koya maka economy a cikin ibada ana gane da kyau ko wallahi shine kenan za ta koya maka economy kaga kana jiho tsuntsu biyu da dutse guda shine ma nan idza shtama'at ibadatana min yusna wa fi waqti fatudkhalu sughra fil kubra ana gane da kyau ko wanka bi ya kama ka kuma ranar juma'a ga na janaba ga na mi ga na juma'a sai ka yi na jaba sai ka yi guda da niyyar na juma'a da na janaba ba sai ka yi ba kuma can an jima kuma ka zo musamman in lokacin sanyi ne kasan akwai larura ko akwai wahala to wannan shine kenan wannan yana nuna muhimmanci da daɗin ilimi inda in kana shi zaka ga addini na zo maka da sauki to wannan ka'ida ita yanda take shine العبادات الواردة على وجوه متنوعة tuf'alu ala jami'i wujuhiha fi awqatin mukhtalifa bari in maimaita ta al'ibadatul waridatu ala wujuhin mutanawwi'a tuf'alu ala jami'i wujuhiha fi awqatin mukhtalifa duk ibadar ta zo da nau'i daban-daban to ana so a yi ta a cikin nau'ukan nan gaba daya amma ba a lokaci guda ba wataran ayi wagga wataran ayi wagga bil misali yattadhi al maqal sallar witri ko qiyamul layli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wataran yana raka uku jere da me jere da juna wataran kuma zai raka'a biyu ya sallame sannan ya kawo me raka'a guda ana gane da kyau ko to an yi so ka rika canza wataran kai wannan wataran kai wannan a cikin ruku'i akai nau'ikan alkar da suka zo ko akwai subhana rabbiyal azim ana gane da kyau ko wa bihamdihi akwai kuma subuhun quddusun rabbul malaikati wa ruhu kuma akwai Allahumma laka raka'atu har zuwa ƙarshe ana gane da kyau ku to abinda aka yi so shine wata ran kai subhana rabbiyal azim wata ran kai subuhun quddusun wata ran kai kuma kai Allahumma laka raka'atu har zuwa ƙarshe ana gane da kyau shine kenan idan kai haka kayi aiki daga baɗayan nau'uka na sunna da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka samu ladar wannan canjin da kake yi kuma ka rayar da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ba misali na wannan ka'idar ha jazakumullahu khairan sallama aha na'am yana da niyyar zai yi rakatan fajar kuma ya kamata shi ta yi fajr na'am shike da shi ne so to kai kuma nan ka koma wacin ka'ida ka'ida ta ta iza shtama'at ibadatani yau ka koma wacin ka'ida da ta yi kamata ka ba misalin ta sallama sallah na'am yawwa kun gani akwai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum akwai kuma assalamu alaikum amma ha wannan in ka yi ta a masallacin da ba a saba ba akwai matsala akwai wani abokinmu da ya haka a wani masallaci ya ce assalamu alaikum sai da aka yi kusan minti uku mutane suna jiran a yi ta biyu to da suka ji dai ba a sallame ba halli man sai da ya juyo da suka gari sun juyo suke to ba butuwa ga mu suna jiwa suna sallamewa sai wani tsoho ya tashi mu wanda ba mu ga wace wace sabon sallah ce ko wanda to kun ga wanda ko to kun ga wanda shi yasa ake so idan za ka yi sabon abu wanda mutane mu saba kai musu me kai musu bayani eh kai musu bayani wannan shine kenan kai musu bayani wannan shine kenan a takaice dai masu girma na ji tsamani lokaci ya yi ko nan ya kamata mu tsaya amma ha karatun gobe zai yi yawa ko to ha kenan gobe sai dai a rage sharhi ko a a to eh kai ashe an yi mabadi su suka ci lokaci eh insha Allah gobe za a za a ida insha Allah kenan dai gobe shine darasin mu na karshe dan banda gobe za mu wuce difayin Allah ya so har mun yi program da su da sun so gobe ma suka so mu mutai tunda da har mun yi magana da ya za a yi a yi karatun a zube shi gaba ɗaya yau to sai daga baya muka yi sulhu da su muka samu suka yarda da abin gakin insha Allah kenan dai goben za mu kammala Allah ya so daidai wannan lokacin Allah ya nuna muna سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله